ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma mu sani cewa har yanzu bayanin mu bai gushe ba kamar yadda muka yi alkawari akan shirya ma tarban watan Ramadana wato wata na yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a da niyya tatatta da niyya mai kyawu da niyya ingantatta. Hakika malamai sun tabbatar da cewa lalle hadisi mai faɗi cewa innamal a'malu bin niyyat yana kwatankwacin rabin addini ne wannan hadisi saboda yana da alaƙa da janibin ikhlasi wato keɓance Allah da bauta mai da niyya mai kyau don shi yasa ita niyya a cikin aiki na Allah maɗaukakin sarki mai girma tana da mahimmanci ne girma da yawa sannan niyya mai kyawu tana da mahimmanci a duka ayyukan bawa wanda yake aikatawa sannan ita niyya ta yi aikin zama cewa za a aikata aikin alkhairi a aikin da za a aikatawa shi yasa ita al'umma ta manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya keɓance ta da sama da al'ummomin cewa idan ka yi niyyar alkata aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki zai baka ladan wannan niyyar ko da ko wannan aikin bai cika ba. Shi yasa duk wanda ya niyyar aikata aikin alkhairi sai Allah bai ba shi dama aikatawa ba, to zai samu ladan niyyar shi ta aikin alkhairi da ya niyyar aikatawa. Wanda kuma ya yi niyyar aikata sharri, to lalle ne za a jira shi har sai ya aikata aikin sharrin sannan a bashi zunubi ba za a bashi zunubin ba lokacin da ya niyya aikata wannan aikin na zunubi ya ku yan uwa musulmi dan bana mu na biyu wanda muka yi alkawari cewa za mu magana a kan shi shine hadisi wanda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani yana mai kwaɗayin Allah ya bashi lada to an gafarta mashi zunuban shi wanda suka gabata ya kuyan uwa musulmi a ƙalƙashin wannan hadisin yana da kyawu mu fahimce shi da kyau shine cewa azumi ba duk yanda ka yi shi ne ba Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka wannan zunuban wanda suka gabata. A'a da sharaɗi, sai wa ka yarda cewa ka gaskata wajabcin wannan azumin da kake yi cewa wajibi ne Allah ya wajabta maka shi kamar yadda ya ce, Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Sai ka tabbatar da wajabcin wannan azumin koda kana yin shi sannan sai ka tabbatar da kana kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ya baka lada ba wai kana yin azumin ba don ka ga musulmin suna yi ko kuma don kakka yi ka zama abin zargi cikin mutane sannan sai ya zamanto cewa ranka tana son wannan azumin ta tsarkaku da cewa wannan azumin tana son ya bauta ce take ma Allah idan ya zamanto azumin nan wa kana yin shi ba kasan shi amma tilasta ne yasa kake yin shi to har yanzu a ƙarƙashin man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi kana da saura a cikin fahimtar wannan hadisin sannan kuma kana da saura a cikin wanda fa za a gafarta ma sannan sai ya zamanto wannan azumin da kake wallahi bai zaman maka kayan nauyi ba idan dai kana yin azumin nan kana jin ya zama maka kayan nauyi idan aka yi kwana guda ka matsu a yi kwana biyu ka matsu a yi goma ka matsu a yi sauri a ida azumin nan ya zame maka kayan nauyi ba ka cikin wannan wanda aka ce gufira lahu ma taqaddama min zambi sannan idan kuma kana cikin wanda kake ganin kwanakan nan na azumi ba su sauri kamar kwanakan nan sun tsaya suna wasa har za ka jin wani yana cewa larabawa ma da suke kuka azumi zai tahiya ai dan sun samu abin da suke so ne suke yin suke wannan kuka amma munan da ke matsamunan da ke kasa duka wannan maganganun bai dace ba bawa ya gaye su saboda wanda yake ma wannan azumin idan yana son ya gafarta mai zunuban shi to kaji abinda dole sai an same su tattare da kai sannan azumin ka Allah madaukakin sarki zai karba ya yahe maka kurakuranka shi yasa ya ku yan uwa musulmi ba mu yin mamaki idan mun ga mumini yana yin azumi yana yin sallah amma duk da haka nan ba a ganin alaman azumin a jikin shi ba a ganin alaman azumin a halayen shi ba a ganin alaman azumin a duka ayyukan shi wannan shi ke nuna cewa shi wannan da yunwa ne yake yi ba wai da azumi ba ne yake yi yanda ake son mai azumi ya azumta za ka ganin cewa za ka gan shi an yi sallah an yi azumi da shi amma sai ka ga kawai halin ya bai sauya ba kahin yadda azumi ya shigo haka ne yake gudanar da rayuwar shi idan da daddare ne yake aikin baɗala idan ya sha ruwa zai ta yi idan da da sahe ne yake aikin baɗala yanzu azumi ya zo to sai ya bari da sahe in ya sha ruwa sai ya fiye kaga wannan yayi sallah yayi azumi amma ba a ga alamun azumi akan shi ba sannan kuma ba a ga alamun cewa halayen shi sun sauya ba ya zamanto cewa da yin azumin shi da cin abincin shi duk kusan abu ɗaya ne shi yasa za ka samu mutane da dama matasa da dama suna yin sallar tarawih tare da mutane amma za ka gani cewa duk wasu al'adu da suke yi ko da bayan sallar ne sai sun zo sun ɗora wannan al'adun da suke yi idan dai fada ce za su kamawa har ƙare hudu na dare sai sun dawo sun yi ta wannan lokacin sallah ne lokacin karatu ne idan dai da an yi wannan abun za ka koma cikin harakar da ka saba ta al'ada to kai ma ba a ganin alamun azumi gare ka ba a ganin alamun cewa kana cikin watan ramadana ya ku yan kwa musulmi shi yasa jabir radiyallahu anhu yake cewa idan kana azumi to ya kamata kunnuwanka sai azumi kai ya zamanto abinda ka saba saurare ba cikin azumi ba cikin azumi ka saurare shi to wallahi kunnuwanka ba sai azumi ba cikin ka shi yayi azumi sannan yace idan kana yin azumi ya kamata a ce idanunka su ma suna azumi abinda ka saba kallo kafin azumi ya zo bai kamata ba wallahi cikin azumi ka kalle shi in ba haka nan ba halayenka ba su sake ba da wajen azumi da cikin azumi duka ɗaya ne sannan ya ce idan kana azumi ya kamata bakinka shi ma ya azumi idan ka saba a shari'a kala kala to idan azumi ya zo a ga alamun kana azumi ka aje a shari'ar nan gehi ka yi azumi dan Allah sannan idan kana azumi ya kamata in makaryaci ne kai ka kame daga wannan ƙaryar ya kamata duk wani aikin zunubi da ka sani kana aikatawa to wannan gaban naka su ma su yi azumi dan kada a je ranar lahira gaban ka su ba da labari cewa a cikin azumi a cikin wata mai tsada a cikin wata wanda ake bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma ga abin da ka aikata da su sannan ka kiyaye cin haƙƙin makwabcinka shi ma a cikin azumi sannan abin da ya kamata a gani a jikinka ko kuma abin da ya kamata a samu gare ka lokacin azumi a samu natsuwarka ta ƙaru sama da da inda ba ka da natsuwar yanzu a same ka da natsuwa amma ba wai a same ka ba duk hitinar da ka saba yi wajen azumi yanzu ma sai ka ce ba abin da ba ni iya yi a same ka kana rigima ko kuma ka ce ma mutum bari gane ina azumi ba abin da ba ni iya yi sai in ci kaza ka sai ne kaza da kai wannan ya nuna cewa kai ba ka cikin azumi to so ake a same ka da natsuwa a cikin azumi sannan ƙarshe jabir ya ce kada ka ne da ranar azuminka kamar ranar shan ruwanka cewa bakinka sake yake komi kana iya aikatawa ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya azumi yana mai imani da Allah yana mai neman lada to cikon wannan duk ayyukan da ka yi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya data ka da wannan dare na lailatul ƙadar saboda duka ayyukanka nan ne ake maka total ɗinsu nan ne ake cike maka su Allah maɗaukakin sarki ya yarda da aikin kuma sannan ya karɓa aikin kenan kakka fara aiki farkon azumi shi kenan ka bari wannan ladar ta azumin kawai ita kadai za ka samu tana yiwa duk abin da za ka roƙa Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa maka ba sannan duk wata yarda da ka sani ta ibada da ka aikata a cikin azumi in Allah ya data ka da wannan daren ne Allah maɗaukakin sarki zai yarda da aiki idan kuma gafala ka yi haka nan idan niyyarka ba niyyar kirki ba ce haka nan Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa maka wannan aikin ba sannan kuma duk wanda niyyar shi ta zalunce shi akan azumin da ya aikata na wata guda Allah maɗaukakin sarki bai karɓar shi ba to ya sani cewa hakika ya taɓe taɓewa ta asara ya ku yan uwa musulmi sannan a ƙarshe mu sani cewa abu ne wanda sananne ne ba ɓoyayye ne ba wanda cewa ƙasan muwagga ta Nijar tana fuskantar ibtila'i ko kuma ta ma fuskanci ibtila'in sannan ibtila'i tana fuskantar shi ne kala-kala na daga cikin wanda ya yi tsanani a ƙarshe-ƙarshe ya nuni shine cewa yawan gobara da ake yi kuma musamman a kasuwanni a cikin wata ɗaya saboda gobarar nan ta faro ne daga babban birni na yamai can sanin kowa ne an yi gobara a cikin kasuwa kuma shaguna sun toye kuma an rasa dukiya sannan hakanan sanin kowa ne kuma a zandar ma hakanan an yi gobara bayan an yi yame sannan bayan an yi a zandar ɗin sanin kowa ne cewa an yi gobara a difa kuma shi ma a kasuwa sannan a sati wanda ya gabata sanin kowa ne cewa a nan maraɗa a babbar kasuwa kuma an ƙara yin gobara sannan idan labarin ya tabbata ya zama ingantacce kuma sannan a jiya da daddare a ƙasar tawa an ƙara yin gobara kuma sannan a cikin wata kasuwa. Kinan da haka ya kuyan uwa musulmi akan wannan abu akan wannan gobara da ibtila'i da jarabawa da take faruwa a cikin ƙasar mu ta Nijar mu sani cewa akwai darussa a ciki sannan mu sani cewa a ciki akwai kuma labari wanda Allah yake son ya nuna mamu mai ban mamaki sannan kuma a cikin wannan ibtila'i da ke faruwa akwai gargaɗi daga Allah maɗaukacin sarki mai girma sannan kuma akwai gargaɗi ga mutane shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a cikin wannan akwai wani labari ga wanda yake jin tsoro ko kuma ga wanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa darasi na farko a cikin abinda yake faruwa shine mu sani cewa a cikin alkur'ani mai girma da cikin sunna ta manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya nuna mamu kuma ya tabbatar mamu da cewa sai ya jarabce mu lokacin da yake so a inda yake so a yanda ya ga dama shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa zai jarabce mu daga wani abu na ban tsoro na rashin dukiya ko rayuka ko cimaka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce amma masu haƙuri a masu bishara wanda in jarabawa ta same su suke cewa lalle mu daga Allah muke kuma mu ga Allah maɗaukakin sarki za mu komawa A wata aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Shin kuna tunanin za a bar ku haka nan ne bayan kun ce kun yi imani da Allah maɗaukakin sarki mai girma ba za a jarabta ku ba. Kamar tambaya ce Allah maɗaukakin sarki mai girma yake nuna mu abinda Allah yake nuni cewa dole in dai ka ce ka yi imani da Allah to Allah sai ya jarabta ka sai ya ga ya za ka yi imanin da kace kayi da Allah madaukakin sarki mai girma da gaske ne kake ko ƙarya ce kake da gaske ne kake ko munafinci ne kake yi dan Allah ya gane kayi imani da shi ko baka yi ba wannan shine darasi na farko ka sani cewa Allah madaukakin sarki ba zai kyale duk wanda ya imani da shi ba sai ya jarabta shi sai dai kowa yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama zai jarabta shi ya ku yan uwa musulmi darasi na biyu shine mu sani cewa duka wannan gobara da take faruwa wadda ta faru a jiha biyar mu sani cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda yake nunawa a nan gidan duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a kusan lokaci ɗaya kusan duka da daddare duka gobar ke faruwa a cikin lokaci ɗaya yanda hankalin ɗan adam bai hankaltuwa don yasa haka ke faruwa. Sannan Allah maɗaukakin sarki wani lokaci yana turo ayoyin shi ne don a ji tsoron shi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Muna turo ayoyi ne a nan gidan duniya da kaga wani abu ka san Allah maɗaukakin sarki yayi shi. Allah maɗaukakin sarki yace muna turo shi ne don a ji tsoro. kowa ya san cewa ana saba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ta kowane